Allah ya saka wa malam da alheri malam muna so mu yi wannan diddigir din malam garin gero za a sa ko garin masara ko garin dawa mu matsa wannan shi nonon raƙumin wanne ya fi
to aina ba za mu iya ba aiki ba mu da abin a nan aiki amma in za ka iya yi a nan to sai dai kai da gero shi ne yake karɓar wannan kuma ba za ka surfa ba haka za a gyara shi a dake shi sai ka zuba masa wannan sai dai wannan amma dawa ba za ta yi ba masara ma ba za ta yi ba don gafi za su gero ake wannan na? a ba kunu ba ne abinci har yanzu masu nahiyar suna yi har yanzu masu kiwon raƙuma ci suke ai kunu abincinmu ne nan na masu abincinsu ne a can haka har yanzu suna yin su na? a ai ba a garinsu suke ba ba sai da bino kowanne ka je garinsu yana yi in ka je gida garinsu za ka ga suna yi ƙwarai kuwa amin amin assalamu alaikum wa rahmatullahi ina ga da chapulin zai tambaya in kai ba soja wanda ka ce masa na ce chapulin zai tambaya shi ke eh chapulin chapulin chapulin chapulin su zai tambaya ka san yabin nan jagon ne na soja idiom ne na su kamar yan sanda ne su kuma gymnasium gymnasium to shi chapulin zai je tambaya sai su gaya masa su ba su sharorin yadda za su yi kuma ƙarshen ta ma ya zama ƙa'ida wadda za a ɗora su a kai in sun samu irin nan ga yadda za a yi gane su da wani ɓangare wanda zai dinga kula da wannan eh so da in akwai hukuma mutum ba zai gaban kansa ba to wata ila na yi na riga yi cakulin ɗin kuma eh sai a inda dai hukuma suke karkashi in sun samu kamata ya yi jagoran nasu a ce masa gashi ya shawara zai iya tattara wannan a aiko da hukuma ta tsara yadda za a yi da shi in ita kuma ce ta ce ta yadda lokacin da suka sami irin wannan ta halitta musu su amfani da shi shi kenan amma za su yi da niyyar ubangiji ya rubuta wa masu shi lada in su suna da suna cikin tsauri suna da bukata in ko babu to su ba da shi ga wani tunda ba su masu shi babu su sun rasu amma in so samu ne hukumar ce za ta fitar da bangare wanda in an sami da za ta dinga karba tana adana tana sa sa inda ya kamata shi kenan assalamu alaikum
kan wakala banda shi kyakkyawan aiki wani yana tambaya yana cewa akwai wata fuska kuma da za a yi kamun kafa da shi na gashi kyakkyawan aiki suka faɗa wanda suka aikata cikin rayuwarsu wannan margamargan dutsen ya kauce ya ko ya kau to shi ne ce akwai wata fuska kuma banda aiki
to wannan dai ita ce fuska da babu wanda yake da saɓani a kai annabi su fito ya faɗe ta kai tsaye kuma ita ce sufar ahalis sunnati ya farfaɗi irin wannan akwai wanda ya karɓi bashi shi ma na ya kawo hadisi za su yi zai karɓi rance sai wani bashi kuɗin ya ce sai ka yi min alƙal sai ka kawo wanda zai tsaya maka daga shi sai ba kuwa sai ce allah ne zai tsaya maka sai ce na yadda yaushe za ka kawo rana kaza shi ma ya ce wa zai tsaya maka gurin da zai ce allah sai ce shi ma na yadda to ranar da ta yi ya tattara kudin zai tafi to sai ya haura kogi yana zuwa sai aka rasa jirgin ruwa wata iska mai karfi ta dinga da jiragen ruwa su ba ya tsaya bakin kogi ce ubangiji wannan bawan allah daga ni sai shi ya ce na nemi ya bani rance amma sai na kawo wanda zai mun garanti ya tsaya ba kowa na ce allah kai ne garantona kuma ya ce ya yarda ya ce yaushe zan kawo masa na faɗa cewa zai shaide ne ya ce allah kai ne garantona to yau kuma ga kogi kai kuma kai ne garanto idan ban kai kuɗi ba ya hake ni sai jefa shi kawai ya ce allah a kai masa tun da dai kai ka tsaya mun a kan kai ba iya yadda to kai ma yanzu na baka domin in ban kai ba to garanto na karya garanto shi ne ya ji kunya sai ciki kuɗi ɗaure sa jikin itace saka jefa yan ruwan mutum yana gidansa a kurin sai ya ji sai aka mata in je wani itace yana nema rasa su bakin kogi yana zuwa yana tattara wasu ya ga kamar ture ga ice aka wani itace yana dubawa sai ga takarda a rubuce kogi babu jirgi yawar kawai ya cika ga kudinka kaza kaza a rubuce ga adadin kudin ya dauka ya karɓi kayansa Allah babu sabani ta idan kaga sabani daga gurin ka ne wannan ba wanda yake da ja a kai to wanda yake da saɓani shine yin kamun kafa da annabi alaihi salam to waɗansu a musulunci malaman sukan ce ba za a yi ba sai dai da kyakkyawan aiki waɗansu kuma suka kafa hujjoji da hadisai da abin da ya faru gaban annabi alaihi salam da kalmomin da annabi alaihi salam ya faɗa na kamun kafa da shi karara sai suka ce wannan shi za a yi saboda haka wannan akwai saɓani wanda ya ɗauki kalmar cewa ana iya kamun kafa da annabi alaihi salatu wasalam wannan sai ya yi ya dogara da dalilansa wanda kuma ya ce ba za a yi ba ya dogara da nasa shi ma sai ya yi amma abin da ba a so aibata juna don fahimta kowa da irin tasa da yake yi wanda ya zaɓi zaune karka aibata shi eh shi ne assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam
karbakalla wato wahalhalu sun wa mutane yawa kullum ka fita ko a kasuwa ko a wani guri sai ka samu masu neman biyan bukata ta aure ta haya ta riga ta abinci na ce algaba ta malar hukuma gashi tana ji jama'a suna ji na ce algafa ta malam da mu da hukumar kenan allah zai tambaye mu
assalamu alaikum warahmatullahi to abinda za a duba su na farko ana neman akwai bukatu da ake nema akwai na gaske akwai da ba na gaske ba da farko dai abinda shari'a ta shimfiɗa kowa ya taimaki kansa ya tashi da nema da kansa shine abin da ake nema zamanin annabi alaihissalamu wani ya zo ya ce rasula a roƙa mun a bani kuɗi sai annabi alaihi ce baka da komai a gidanka yace na da akushi yace kawo aka kawo a majalisin sa mai albarka alaihi ya daga yace ga kasuwa shine kada gwanjo shine bai'ul mazadi anan aka same shi a shari'a ya daga yace wa zai siya shine ce na siya dinare daya annabi alaihi albarka wa zai kara sai wani ce na siya dinari biyu sai ce na siyar maka sai ya bashi akushi sai ya karɓi kuɗin sai ya ɗauki kuɗin ya ce to ungo dinare ɗaya ka je ka sai kayan abinci dinare ɗaya kuma ka je ka so abin sara mu girbi ko wanda ka so gatari da ruwan da kotar ka kawo ya zo ya karɓa na zira da kansa ya buga ya daidaita jijjiga shi na baka kwana ashirin da ɗoriya adadin ɗoriyan na manta kar ka danar sewa sai fita ya dinga aiki yana sarin itace yana shafcare da lokacin ta da ya zama ma ya mai ce gida na ko ina abinci ga kuɗi to mu yanzu matsalar mu ko zazzabi mutum ya yi ɗanye ƙarfi sai ya fara aje kwano a bakin a gaban sawai wai a dinga saka masa sadaka zazzabi wannan to kaga wajen abubuwan wani lokacin akwai rauninmu sannan da san mai kudi dare daya in ka kirawo mutum ka ce zo a yi hudda ta abun arziki to shi kuma duk abin da ya shigo hannunsa da shi da shaidanin da suke zukewaye da shi sai su ce wai yanzu addu'a ka ta fada kai ma ka san yadda ka ya tara sai ce to ina arziki zai faɗi a da take wannan akwai wannan sannan na uku mafiya ba mu da aulawiya a wajen al'amuran da muke aulawiya shine priority in za mu yi abu saka su a sikeli kaza shine ya fi kaza kaza shine ya fi ba a auna mu yi ba a auna mu yi wa'annan abubuwa to shi ma ba fiye yi ba labarin da malam ya bayar rana ita yau na mutumin da yake biya wa mutane maka da yawa su tafi abokinsa ya ce da shi ba na wani abu a ciki ya ba shi ya sai kayan abinci da sutura ya babba mutane kaga ci hankalinsa baya wannan ba aula wuya a ciki wa'ina su suke kewaye da shi amma da aka ba su sai ga shi ta mace ta zo tana masa godiya ta kasa zumunci ta kasa zuwa kuna saboda fatarsa sutura in ta samu yalwatar da take iya zuwa wani guri sai ya gane a ce ya mai da hankalinsa wani guri ya manta wani gurin to irin wannan shi ma akwai bukatar kulawa to na farko dai mutum ya taimaki kansa idan karfinsa ya tsaya ya yi iyayensa karfinsa ya tsaya to sai yan uwa ati zulkurba haƙa zumunta sai ta taso ta yi nata idan na nasa karfin da na zumuntar bai yi ba to sai kuma al'ukhul islamiyya yan uwan ta musulunci ita ma sai ta taso sai ta dora a kai idan wa'annan ukun duk suka gaza to hukumar sana sai ta yi nata sai ta yi nata to mun fi yawa fi yawa a yanzu ba mu fiya wa'annan kudin duk gaba ɗaya ba kasafai ake yi ba ba kasafai ba sai na hukumar washe aka fi kowa ya tafi sannan sai wani abu kuma da yake damun mu shi ma da masu mulki da masu abun hannu na kewaye da su sai sun ga girman Allah da yawa in ba wanda Allah ya kiyaye ba in aka ba shi abu ya kai wa mabukaci sai ya zaftare ko rabi ba zai kai ba a ce ga dubu ɗari kai masa to wannan tun da ba zai dawo ya faɗa wa ubangidan abin da aka ba shi ko mai mulkin sai ɗau dubu goma ya ba shi dubu ɗari ke casa'in to shi ma nan kaga taimako ba masu taimakon in sun yi wa'yanda aka bawa ba sa kai shi hannun mabukata yadda zai wadace su su yi wani abu shi ma sai mun dubi allah an gyara wannan in mai abu ya bare ce a kai yadda ya bar haka za ka waya shi kenan ka karwa in ka kai kuma kar ka dinga fatan cewa fasanta kuɗi ka za ka kai tukwicin ka fasanta ɗinsa kaza dubi zatin allah kai ma da kai ma kana da dama da sai ka kara masa yamma kun yi baka tukurcin ban ce kaka karba ba da ce ka karba ba eh saboda malamai sun ce ya za hadar alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa an daina aiki da wannan a wajen gado haka masana suka ce sai dai a tukuici in aka ka za ka iya ba mutum a ciki ka ce in wannan ka kashe munayar gabanka to wannan dai shine abin da zan iya cewa ya kamata mu lura da wannan to sai kuma da wanda faɗi rashin amana to sai kuma abinda annabi alaihi ya faɗa mana a lokacin da ba shi da lafiya alaihi rashin lafiya ta yi ƙarfi har ya daina fitowa sallah alaihi ya sa ake yin sallah to aka cika a masallaci ana kuka annabi sun dole da ya ga haka ce sai ya fito ka ɗauko mayafi aka rufe kansa da shi alaihissalamu sai na abbas ya shiga gaba sannan kusam ibn abbas da fadlu ibn abbas da abdullahi suka sashi a tsakiya da sai na alirda ya sa kafaɗarsa mai albarka alaihissalam ya ɗora a kan ta sai na alirda ya ɗora ta kan ko fadlu ko kusam sai na abbas yana gaba wannan yana baya su ko su hudu suka taho da shi alaihissalam a hankali a hankali da ya zo kan mimbarin wata takalar farko ya iya zama bai hau ta ɗaya kotun sai ya zauna ba a tsaye miƙe ba ba sai ce mutane labari ya iso mu kuna jin tsoron mutuwar annabi alaihissalam ina tambayar ku akwai wani annabi gabani na da ya dawama bale na dawama a cikin ku sai ce inni lahiqun bi rabbi ni zan riski ubangiji na ne wa innakum lahiquna bi kuma za ku zo ku riske ya ja hankali akan wani abu da ake yi na rayuwa wanda duniya ba ta kallansa ya ce duk mutumin da yi aiki na gari alherin sayayyar wata ran da ya samu tuntube ta kukau da kai ba zamani duk abin da za ka yi na alherin kai dubu ko a mulki kuwa ran da kai kuskure ɗaya sai a ce a hukunta shi ba mutunci a wani shi a lura da mutanen kirki a yadda mutanen kirki ne in sun yi kuskure a musu afuwa da ya gama wannan sai ce ina shaida muku inna zunuba to ga yurin ni'ama zunubi yana share ni'ima komin yawan tare da korana sai ya fita sai koma gida shine fito da bai sake ba kina da wannan kalmar ya faɗa musulmi a ƙarshe inna zunuba to ga yurin ni'ama zunubi yana share ni'ima shine duk ga ta ni'imar ta tafi tana ta tafiya tana ta tafiya tana ta tafiya lokacin da muke sas ai naira hamsin ba ma iya kashe ta ba ma iya kashe ta kuma madara muke saye gwangwani manya-manya da burodi da nama ai miya amma naira hamsin ba za ka iya kashe ta a kwana talatin ba a jami'a mil ticket naira goma ne amma in ka saye shi yau asabar sai ya sake zawowa asabar tare da kuma lahadi da na safe da na rana naira goma da safe za ka ci wato kwastar da ƙwai guda biyu da naman gwangwani gwangwani ɗaya sannan da shayi a haɗe da madararsa da kofi ɗinsa da sukari kwanan yan boro da jibga-jibga in ka ga dama ka zuba iya shan ka ga dama bayan ka zuba an fasar kake ka cika kwanan shirwa ka tafi da shi wani za a kawo da rana za ka samu shinkafa an yi ta da kayan haɗe-haɗe da su karas da ganyayyaki da komai an yi tuwo an yi masa miya ce ta dace da shi sannan ga kifi soyayye ga kaza soyayya ga kuma ayaba ga lemon fata an ajiye sannan ga wani wani kamar lamurje shi ma fanko za ka murɗo shi sannan da wani abu da ake zuba shi a cikin plate yadda ka san hanta haka yake amma zaƙi ƙanƙara shi da daddare haka za ka yi wannan naira goma sai ka kwan bakwai abinci sai ka ci so ashirin da uku irin irin wannan ne kuma shi ne abinci amma naira goma ne lokacin muna ɗalibai haka muka dinga yi kuma balga in aka baka ni kwanan nan na tambaye balga na ce ni aka ce wani ɗaliban suka bi balga na ce tana kaiwa dubu ɗari uku ne sai ka cewa dubu ashirin ake ba ci ya ɗalibin jami'a bi zai dubu ashirin in aka ba mu balga sai ka sai babur ka sai bidiyo ka sai talbijin duk kuma kuɗin sun ishe ka kai duk abin da ake so na makaranta to kaga yanzu zunubai duk sun share wahala duk wani da ɗalibai suke shan wahala yanzu mafi yawan ɗalibai ma 001 ko 010 wani ma 000 haka ya ɓaci mala ya ɓaci to mun kasa ganin mu muka yi wa Allah abubuwa ya canja mana kuma ya lalace sannan duk wanda aka ɗauki amana aka bashi baya kallon ƙasar sai wani da wani kansa kurin da iyalansa yake kallo raya ta da gina ta da hange yadda za ta bunƙasa ba ruwan mutane da wani babu to wannan ya taimaka wajen faɗawar mu cikin garari irin waɗannan abubuwa to sai mun gyara kowa ya tashi ya taimaki kansa ba ƙoƙarin cin halaka mun zo muna da rangwame a tsakaninmu wanda aka ɗauki amana aka ba shi ta dukiya ya iya ƙoƙarinsa da ita ya taimaki na kusa da shi wanda suke kusa da shi ƙarrabu da su kuma duk abin da zai yi na alheri za su nusar da shi na mutane ba sani ba shi ma su akwai ran da muka taɓa zuwa wani gari da su malam hadi ko wani babanmu profesa ne na je na gaishe su nake ce musu wani abokinsa ya kawo masa buhun dawa ɗari biyu aka ajiye shi ya riga ya manta ya manta ma ana ci sai mai gadi ya ce masa ranka ya daɗe ai mutane za su masallaci su ga dawa na ga alamun suna so ci ai ban sani ba a basu ma to dawa buhu ɗari biyu ma ai ba karamin yawa ne da taimako ta kowa ya dinga zuwa na kandama yana tafiya sai ga da ya fito ana durƙusa ana gaishe shi abin daman haka yake ne to kaga na kusa ne zai dinga faɗakarwa wani ya yi nisa bai san abin da ake ciki ba to na kusa za su dinga nuna masa kaza za a yi kaza sannan kuma duk wanda yake da buƙatar kastare shi ko su je su faɗa an bayar kuma su wannan akwai ɗalibi na wata ran yana zaune sai ga wani ya zo zai wuce sai na kusa da shi ce masa kaga wani da kake gani yanzu rigar ce ba shi da komai ya kare a taimake shi lokacin farkon fitowar wa'annan wazo biya ce sai kirgo sababbi sai ya ba shi suna wace jin kuka je kamar ka je ku gaisa ka ba shi shi ya ce fa a taimake shi da suka je suka gaisa ya ba shi a ce kafin ya ji har ya sanne waɗansu ya kulla wajen sama da rabi shi kuma da ya ga kuɗin ya kirga sai ga sun yawa a iya wannan ɗima sai taho da sauri ya zo na gode na gode na ga kaza a shi wannan kazar fantsala'i sai zo ya same ni shi kaga yadda ba na ibo na ba shi ibar shi ya ce a taimake shi amma na ba shi sai da ya cuce shi to irin wannan abuwa shi ke cutar mu ya cuce mu to da ka Allah taimake mu Allah hore mana tsoron Allah Allah ya yi mana wannan bala'i Allah ɗora mu kan hanya ta daidai Allah taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam abu da nace 00010 shine da safe ba karin kumallo da rana zai samu ci da daddare ma ba zai ci ba shine 010 amma ka ce 100 da safe zai samu ya karin kumallo amma da rana ba zai samu da daddare ba zai samu ba in ka ce 000 ba zai samu na safe ba zai samu na rana ba zai samu da dare ba da rayuwa ba su yi haka take a yanzu shi ne a daman karatu ai a yanzu ɗaliban sai sun jajirce tukunna akwai wahala kwarai kuwa akwai wahala akwai wahala shi ne kuma yake na magana da ta karamata kuma jami'a suna ta ƙoƙari kuma masu abin hannu jami'a tana matsawa in shekara ta zo kamar yanzu din nan wane ya kawo kaza wane ya kawo kaza duk a aji wani kuma masu mukaman cikin jami'ar kowa sai balanti alawan sun sai bari duk ɗaliban da aka samu iyayensu ba za su iya babin ya kare in ta tabbata ta gaskiya ne sai a taimaka musu in ba a haka ba za su je ko ina ba haka ake sabu da sama da ma da sakarabi yana saka mana suna da cikin da suke kokari a irin wannan shekara su taimaka da wani abu don a samu wani basu da karfi sai a warware musu domin shugabannin na jami'a jiga-jiga su ma duk suna wani saboda dole sai an yi haka sannan kuma su jami'a su haƙura da wa'insu haƙoƙinsu don ɗaliban su samu dama karatun ita fi to haka ake buƙatar ko ina a dinga haɗa kai ana ƙoƙarin yadda za a yi rannan na yi wata lakca a wannan bayan mun da daga makan nan da na ja hankali akan makotaka to wanda ya shirya lecture ya zo ce min har abin ya fara aiki sun fara haɗuwa suna da an yi wani haihuwa kankace mai wannan kafin kwana bakwai ya samu abu mankas to haka ake yi akwai angon da na je ne musu haka tuna tunan tunai har yau basu daina ba don da aka yi haihuwa duk abin da yake da bukata makotan za su haɗa masa in ba a da lafiya za su haɗa a yi wani abu to wannan yawan nami yana da amfanin da in muka mai da hankali irin wani za mu dinga warware matsaloli na jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalam no a'a ba zai zama kowa zero zero wani yayi ai abin da ake magana alheri in sai mutum yana da rara zai alheri to ba mai alheri ba ne sai kana cikin kunci ake sanin alherinka balarabe yana cewa sa'a garfi min kidiri nasiban lijarati wa in kana ma fi haka fafan ala ahadi in na ɗora tukunya sai na ɗiba na ba wa maƙotana ko da abin da yake cikin kunyar daidai baki na ne dalilin sa anan idza anta lam tushrik sadiqaka fil ladzi yakunu qalilan la tushariku bil fadl idan baka yi tare da dan uwanka cikin abu kankane ba in ya zama rara ma ba za ka iya yi ba to haka ake yi irin wannan a ta karfin hali da abin da ya samu a dan yi kokari dan abin da mutum zai ya fita ya ba wani to rayuwa haka da shi take tafiya eh a wannan dai su makota su je su yi abubuwan su na makotaka shi ne ya fi don makotaka mutum mahaifarsa da gurin da yake zaune a nan ya kamata ya rayu kowa ya san abin da halin da kowa yake ciki karerai ba za su yi irin waɗannan ba shi kenan sai a yi haka da kare ku amin Allah samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah kai mu rana ita yau Allah ya saka malam da alheri Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala luwan da muke ciki Allah ka yaye mana Allah ya farraje kowa Allah ya sare kowa Allah ya ba mu